الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a nawa ga watan harar yawa goma ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 17 ga watan tara shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekhu imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to kamar misali irin adashin shinkafa da suke wai kamar misali shinkafa tana jika goma goma sai a zo a bada ta a jika goma sha ɗaya amma da kaɗan-kaɗan za ka biya ma'ana duk kullum ka zuba dala ɗari tana a kwana 22 ka biya kudinta menene hukuncin haka in har shi wanda yake badawa ba bambanci da wanda ya zo zai saya kudi hannu domin ita a dashi daman bashi ce an gane ko iya abin da aka baka shi zaka zuba da kaɗan kaɗan ne zaka zuba kudaden mutane kamar yadda mutane suka tattara suka baka bashi ne suka baka ba kyauta ba kenan don haka shi wanda yake raba wannan shinkafa akan a hada masa a cikin kwana 22 a hada masa kudin ta jika goma sha ɗaya misali in bai bambanta da wanda zai saya kuɗi hannu da wanda zai ba bashi to wannan halak ne amma in ya bambanta farashi in kuɗi hannu zaka saya zaka bashi yanzu a jika goma zai baka amma inda kaɗan kaɗan zaka zuba jika goma sha ɗaya zaka zuba to wannan haramun ne ya zamanto bai a tanifi bai a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo karshen kitabu fardi kumus kai tsaye za mu tashi littafin da ke bayansa قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وقول الله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني أذلاء وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم وقال ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن ابن أبي نجيه أنه قال قلت لمجاهد هو ابن جبر ما أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة أنه قال سمعت أمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وأمر بن عوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وابن شهاب أنه قال حدثني قروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه أخبره أن أن أمر بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وقد شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر, بن جعفر الرقي قال حدثنا المؤتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية أنه قال بعث عمر الناس في أبناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح ورأس والرأس فإن كسرت جناه الآخر نهضت الرجلان وال- والرأس وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناهان والرأس فالرأس كسرى والجناه قيصر والجناه الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حيا قال فندبنا عمر رضي الله عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا فقام, فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المجيرة فقال المجيرة رضي الله عنه سل عما شئت قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدا أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نئيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتهدر الصلوات malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan faɗarsa bismillahirrahmanirrahim kitabu da jizyati wal muwada'a wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen jizya sai ya ce wal muwada'a wato da barin waɗanda suke arna kenan domin wata maslaha zuwa wani lokaci shi lafazin aljiziya shine a hausa ake ce masa karo an gane ko wanda asalin wato kalma ta jiziya kamar yadda wasu malaman loga suka ce an ciro ta ne daga aljuzu'u wanda in aka ce aljuzu'u yanki ko ka ce ɓangaren wani abu kenan da suke faɗa jazza'atu shai'a juz'an ma'ana na karkasa abu kashi-kashi ma'ana na cicira shi domin suka ce ita jizya kenan ana bada ta ne kashi-kashi wani lokaci wasu kwa suka ce an ciro ta ne daga wato aljaza sakamako kenan kamar yadda kafiran da aka dora musu jizya sakamakon dora musu jizya kenan shine barin da aka musu a ƙasa ta musulmi suna rayuwa a gane ko sakamakon barin da aka musu suna rayuwa a ƙasa ta musulmi shine aka dora musu wasu kuɗaɗe wanda ake kiran shi jizya kenan kenan minal jaza ko kuma ya zamanto minal ijza an gane ko domin in aka ce al-ijza shine wadatarwa domin duk wanda aka dora masa jizya to wannan jizya ta wadatar da shi game da tsara jininsa wato da dukiyar shi domin yadda musulmi suke ba junansu kariya to haka shi ma duk arnan da aka dora mashi jizya to dole za a bashi kariya a tsara jinin shi a tsara dukiyar shi shine kenan ake kira jizya kenan in ma ya zamanto mina da juz'i ko ya zamanto mina da jaza ko ya zamanto mina da ishiza idan aka ce almuwada'a shine bi ma'ana almutaraka kenan min wada ash-shay'a ay tarakahu shi in aka ce almuwada'a shine wato kafirai waɗanda babu wani sulhu tsakaninsu da jama'a ta musulmi wanda kenan akan bar su zuwa wani lokaci domin wata maslaha ta jama'a ta musulmi to wannan su ne kenan ake kira ake kira almuwada'a kenan kamar yanzu misali shugaba yana iya kyale wasu kafirai a ki kai musu farmaki na yaƙi a ɗan ɗau lokaci domin wata maslaha ta al'umma ta musulmi ko a ƙara shiri a ƙara tanadar kayan yaƙi ko kuma kasancewar ga wani yaƙi nan gaba wanda ya fi muhimmanci a yaƙe su kafin waɗannan ki kina wannan su ne ake kiransu ahlul muwada'a wanda kenan aka bar su domin wata maslaha kenan zuwa wani lokaci kafin a waiwayo su wanda malamai sun faɗa hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala game da ɗura ma wato kafirai jizya domin kasancewar wannan jizya idan aka dora musu karu to wannan za su zai kai su zuwa shiga musulunci saboda kaskancin da suke haduwa da shi an gane ko kaskancin da suke haduwa da shi wanda kuma na a dora musu jizya a bar su suna cuɗanya da musulmi su zauna a garin musulmi wannan zai kai su zuwa wato shine ganin kyawun karantarwa ta musulunci cuɗanyarsu da musulmi suna ganin yadda musulmi suke gudanar da addininsu kenan wannan zai iya kwaɗaitar da su zuwa musulunta wanda wannan shine hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta dura jizya ga kafirai kenan abu na farko za su haɗu da ƙasƙanci wanda wannan ƙasƙanci yakan iya kai su zuwa ga musulunta domin duk wanda ya musulunta daga ran nan jizyar da ake karɓa an dena wanda daman kwaɗayin da ake na yin musulunta don haka kenan ya kamata mu fahimci shi kudin karo ba musulmi ba ake dora ma arni ake dora ma a shari'anci amma tare da cewa akwai kudade wanda gwamnati take karba wanda abinda ake kiransu kudin shara an gane ko wasu suka ambace shi kudin karo amma dai kudin shara ake kiran shi wanda ana tattarawa ne domin tsaftace gari da duk wasu abubuwa da ya kamata a ce an muku ku jama'a to duk da cewa kudin sukan shiga a irin wancan lokaci amma sarrafa su inda ya dace ne su jagororin ba sa sarrafa su to ko da ita hukuma ba ta sarrafa kudin yadda ya dace a sarrafa ta to kai a matsayinka na musulmi hakki ne na ka ba da wannan kudi shi wanda kudin ya je hannun shi in ya sarrafa shi inda ya dace a sarrafa falillahi alhamdu in bai sarrafa ba kuma nauyi na kan shi a gobe kiyama zai yi bayani kenan shi ne ake cewa kudin shara amma in aka ce aljiziya karo kenan kudin da ake dora ma arna a sababin kin musulunta da suka yi to shine anan malam yayi littafi na musamman wanda za mu ga hukunce-hukuncen shi karo da kuma almuwada'a barin wasu daga cikin kafirai zuwa wani lokaci domin wata maslaha ga jama'a ta musulmi shine malam sai ya yi babi na musamman babu jizya baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen wato karo wani muwada'a wato shine da barin kafirai zuwa wani lokaci domin wata maslaha shine yace ma'a ahli dhimmati wal harbi tare da waɗanda suke ma'abuta alkawali an gane ko anan akwai allafu wan nashr shi ahli dhimma su ne dai arna wanda ake dora musu karo amma in aka ce ahlul har su ne kenan wanda ake muwada'a da su wanda har yau akwai yaki tsakaninsu da musulmi babu wani alkawali a yau ma ana iya kai musu farmaki su ne ake kira kenan ahlul har irin wannan kafiri shine ake kiran shi alharbi wanda babu wani alkawali tsakanin shi da musulmi wanda yau ma ana iya kai musu dauki amma in aka ce azimmi kafiri wanda yake da alkawali tsakanin shi da musulmi wanda kenan an bar shi akan addinin shi amma zai ringa bada kudin karo kenan sai mu gane ita jizya karo tana kasancewa ne ga arna waɗanda suke ahlul zimma sannan muwada'a su kuma ga arna waɗanda suke ahlul harb shine malam sai ya ce wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka ayan na cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ubangiji ta'ala yace ku mu'minai ku yaƙi waɗanda ba sa imani da ubangijinsu ba sa imani da yinin ƙarshe ita ce alkiyama waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace ku yaƙe su wanda wannan aya tana daga cikin jerin ayoyin da suke umarni game da jihadi duk wanda ya karyatar da yini na ƙarshe bai yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala to jininsa da dukiyarsa sun halatta kamar yadda Allah ya umarni a ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da yinin ƙarshe alkiyama wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu waɗanda ba sa haramta abinda Allah ya haramta da abinda manzansa ya haramta wanda wannan yana nuna mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta kamar yadda manzon Allah ya faɗa ala inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah kusan da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa dan aike ne duk abin da yake faɗa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa shi ba shi da nashi na kanshi kamar yadda Allah ya faɗa wa ma'alar rasuli illal balagul mubin ba abin da ke kan manzo face isar da sako wanda yake wato ma'abucin bayani sako wanda yake a fili shine yace wala yuharrimuna ba sa haramta ma kansu ma harrama Allah wa rasuluhu abinda Allah da manzansa suka haramta sai yace wala yadinuna dinal haqqi kuma ba sa addini addini wanda yake na gaskiya ma'ana ba sa kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da addini wanda yake na gaskiya min allazina utul kitaba ubangiji ta'ala yace daga cikin waɗanda aka ba su littafi kenan kafiran da aka ba su littafi su wane ne aka ba su littafi sune yahudawa da yan mushan sune ake kira ahlul kitabi ubangiji ta'ala ya ce hatta yi udili jizyata hatta a nan bi ma'ana ila an ai ila an yi udili jizya har a kai lokacin da wato za su yarda su amince akan cewa za su ba da karo an yadi an gane ko game da wato ni'imar da aka musu domin lafazin alyadu a larabci yana ɗaukan ma'anar ni'ima saboda kyale su da aka yi cewa su ci gaba da addininsu su bayar da jizya ga muminai wannan wata ni'ima ce wadda aka musu ko kuma an yadi wato shine da ƙarfin tsiya ko kuma an yadi ma'ana su bada ta hannu da hannu maganar ma shi arne ya turo sako bai taso ba a'a ya kawo da hannun shi ya bada yana kaskanci wasu malamai suka ce in ya kawo da hannun nashi ma ba cikin lalima ba za a karba in aka karba sai an husga don ya san cewa a kaskance yake wanda haduwa da wannan kaskanci zai iya kai shi zuwa karbar musulunci domin ya rabu da wannan kaskanci shine hikima shine yace hatta yu'dul jizyata an yadi ubangiji ta'ala yace har sai an kai wato lokacin da suka bada jizya suka yarda cewa za su bada jizya an yadi kenan hannu da hannu su kawo su damka ko kuma an yadin kenan da karfi ko kuma an yadin kenan game da ni'imar da aka musu kenan na barinsu da aka yi akan addininsu ubangiji ta'ala ya ce wa hun sagiruna kuma alhali suna kaskantattu suna wulakantattu an gane ko menene kaskancin saboda wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama tilas wato a kansu domin duk lokacin da za a ɗora maka wani hukunci wanda kai wannan hukunci a zuciyarka a tunaninka bai maka ba to kaga ai ka haɗu da kaskanci wanda ala dole ne kenan kai yarda da wannan hukunci kamar yadda al-imamu shafi'i ya fassara wa hum sagiruna suna kaskantattu menene kaskancin wannan hukunci da aka dora musu kenan na lazumta musu jizya to wannan aya nassi ne na alkur'ani wanda yake tabbatar da shar'ancin jizya an gane ko cewa daga cikin kafirai za a karbi jizya ga waɗanda suka yarda za su ba da jizya a bar su akan addininsu to wannan nassi yana tabbatar da cewa abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi ne malam ya ce ya'ani abilla abin da yake nihi wa umsagirun ai suna kaskantattu lafazin abilla jami'i ne na zalil zalil kenan wulakantacce kaskantacce malam sai ya ce wa ma ja'a da abin da ya zo kenan babin da ke bayani da abin da ya zo fi akhzil jizyati min al-yahudi wan nasara wal majusi wal ajab wato da bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na karfar wato shine kudin karo daga gun yahudu da 'yan mushan walmajus da maguzawa wal'ajam wato da waɗanda suke ba larabawa in aka ce al'ajam shine kenan bagwari kenan wanda ba balarabe ba duk wanda yake ba balarabe ba sunan shi ashabi bagwari kenan kamar yadda da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa wato ita jizya akan karɓe ta ne daga bayahude ko ba nasare ko ba majusi bayahude da ba nasare wannan aya ita ce ta tabbatar da cewa ana karɓar jizya daga gunsu su kuma majusawa wato sunna ita ta tabbatar da akan karɓi jizya daga gunsu kamar yadda za mu ga hadisi a darasinmu na yau tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba su kadai ba kowa ma duk wani kafiri ana iya karbar jizya daga gunsa irin su al-imamu malik ko kuma mu ce wasu daga cikin magabata sun toge game da cewa mushirkan larabawa su ba a karbar jizya daga gunsu mushirki in dai asalin shi balarabe ne to ba maganar jizya ɗayan biyu ne in ma ya musulunta ko kuma takobi ya biyo baya amma duk wani kafiri wanda yake ba balarabe ba to wannan shi ana iya karɓar jizya ya musulunta ko kuma a yarda zai ba da jizya idan ya ce ba zai musulunta ba ba zai ba da jizya to abu na uku da zai biyo baya ita ce shine takobi amma shi kuma kafiri wanda yake balarabe wanda asalin shi balarabe ne kenan ɗayan biyu ko ya musulunta ko kuma a yaƙe shi to tare da cewa wasu sun tafi akan cewa ba a karɓar jizya sai daga baya hude da ɗan mishan kawai kamar yadda waccan aya ta tabbatar amma tare da cewa su majusawa nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan malam yace wa ma ja a fi akhzil jizya da abin da ya zo na karɓar jizya minal yahudi daga gun yahudawa wan nasara da yan mushan wal majusi da maguzawa wal ajam da waɗanda ma suke ba laraba ba dukkan su akan iya karɓa wa qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna ke faɗa daga ibn abi najih yake cewa qultuli mujahid na faɗa ga mujahid ibn jabr malami na nace masa ma sha'anu ahli shami alaihim arba'atu dananira wai menene lamarin su mutanen sham da aka dora musu dinari hudu ake karba daga gun dukkan mutumin sham wa ahadul yamani alaihim dinar su kuma mutanen yaman su kuma dinare ɗaya tak ne aka dora musu menene lamarin da aka bambanta su wanda kuma dukkansu arna ne su mutanen sham dinare hudu su kuma mutanen yaman dinare daya ƙala sai mujahid yake cewa ju'ila zalika min qibali al-yasar an sanya wannan bambanci tsakaninsu saboda ta ɓangaren yalwa da wadata su mutanen sham sun fi mutanen yaman wadata wanda wannan asar malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana jizya takan bambanta daga wasu jama'a zuwa wasu akan kalli iya wadatar mutane sai a dora musu bakin abin da za su iya biya an gane ko bai yiwuwa wanda yake talaka a dora masa abin da za a dora ma mawadaci su mutanen sham mawadata ne wanda sham a wancan lokaci ta hada abin da ya shafi filistin da suriya da jordani da lubnan da sauransu wannan yanki su ne ake kiransu biladu sham wanda dinari daya a yau wajen jika saba'in yake jika saba'in an gane ko wanda kuma a wancan lokaci dinari ɗaya akan sayi dabba biyu da shi akan iya sayi rago biyu da shi kamar yadda hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani sahabinsa da dinari ɗaya ya sayo masa rago da dinarin ɗaya da ya je sai ya so raguna biyu kafin ya da iso a hanya aka ta dina aka ta ɗayan ragon dinare guda sai ya sallama ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da rago kuma da dinare manzan Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa shi wannan sahabi tun daga ran nan da manzan Allah ya masa wannan addu'a ko ƙasa ya ɗauka da sunan ya sai da sai ya ci riba a kanta to a takaice dai misali a wancan lokaci dinare daya akan sayi dabba ɗaya ko a sayi ragobi da shi kaga ai kudin ba kaɗan bane ba yanzu ka ɗauka a yau in za a sayi rago a kaɗan ne fa karami ɗan matashi za ka sayi shi kusan jika arba'in zuwa hamsin in babba kake so nawa za ka sayi shi to tare da cewa dinarikin a yanzu kudin shi kusan jika saba'in to kaga su mutanen sham dinari hudu ka dauka jikka saba'in saba'in sau hudu nawa kenan jikka ɗari uku ba ashirin shine kudin karan mutum guda a duk shekara su kuma mutanen yaman dinari ɗaya to a takaice wannan asar yana nuna mana kenan akan bambanta jama'a kenan ta ɓangaren yalwa waɗanda suke da wadata a ɗora musu iya abinda za su iya biya gwargwadon wadatarsu waɗanda suke talakawa mabukata su ma a ɗora musu kenan bakin gwargwadon abinda za su iya biya malam sai zo mana da hadisin wato sufiyan ibn uyaina yake cewa naji amr shine amr ibn dinar yana faɗa kuntu jalisan ma'a jabir bin zaidin wa amr bin aus ya ce na kasance wata rana ina zaune tare da jabir ibn zaid shi da amr bin aus fa haddasa huma bajalatu sanata saba'ina wato bajala ibn abda sai yake ba su labari shi amurbin dinar ba shi ba aka karantar da hadisin a a waɗanda aka karantar da hadisin ga su shi ne jabir ibn zaid da amurbin aus amma shi yana zaune yana ci wanda wannan yana daga cikin ɗariƙul tahammul an gane ko in dai kana zaune malamin hadisi ya karanta hadisi kana ji ko ba kai bai karantar to kana iya rawaito wannan hadisi kana iya rawaito wannan hadisi sai dai ba ka ce ba haddasa ne tunda kai ba kai ba aka ba labarin wanda aka ba labarin daban shine anan shine yace fa haddathahuma bajalatu bajala ibnu abda ya ba su labari sanata saba'ina a shekara ta saba'in ama hajji mus'ab ibn zubair bi ahli al-basra shekarar da mus'ab ibn zubair wato ya yi hajji da mutanen basra ya zamanto shine amirul hajji an gane ko musab ibn zubair dan zubair ne ibn al-awwam dan uwan abdullahi ne ibn zubair a lokacin nan shi ya zamanto jagoran mutanen basra ya ce na ji shi shi bajala yana ba su labari inda darashi zamzam wato wurin hanya mai zuwa ruwan zamzam rijiyar zamzam idan aka ce daraj wato ita ce hanya kamar yadda larabawa suke cewa raja a fulanun fi darajihi ma'ana ai fi dariƙihi akan faɗa daraj kamar misali inda ruwa yake bi zarmu to shine ma'ana inda daraji zamzam abun hanya kenan mai kai mutum zuwa rijiyar zamzam a nan ne na ji wato shi bajala ibn abda yana ba su labari wanda wannan yana nuna mana cewa ya kiyaye wannan hadisi lokacin da shi bajala yake ba su labari hatta da gun sai da ya ambata bai manta ba kala sai yake faɗa shi bajala ya ce musu kuntu katiban lijazza ibn mu'awiya ya ce na kasance ni wato marubuci ne na jaza jaza ibn muawiya ibn hisin shine at-tamimi as-sa'di yace kuntu katiban na zamantu marubuci ne na jaza ibn muawiya wanda shi jaza ibn muawiya ammi ne na al-ahnaf yace fa atana kitabu umar ibn al-khattab qabla mautihi bi sana jaza yake cewa wato takaddar umar allah ikara masa yadda kafin mutuwar shi da shekara guda wato sai ta iso gare mu wannan kenan yana nuna shekara ta 22 an gane ko ko kuma ce shekara ta 12 shekara ta 22 da hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin umar a shekara ta 23 da hijira ya samu shahada shekara ta 23 umar Allah ya kara masa yadda a kashe shi ya samu shahada kenan shine yace fa atana kitabu umar ibn al-khattab takaddar umar Allah ya kara masa yadda takarda ta musamman daga gun umar sai ta zo mana qabla mautihi kafin mutuwar umar bi sanatin wato da shekara guda a cikin takaddar umar yana umarnin wato gwantansa cewa farri bai na kulle zima haramin minal majusi wato ku raba tsakanin dukkan wani ma'abocin haramci da yake aure da muharramarsa wato daga cikin majusawa saboda shi ba ma guje a ba ruwan shi yakan iya auren uwarsa ko diyar shi ko kanwar shi ko yashi to umar ya sanya wannan sharaɗi kafin a karfi jizya daga gunsu abu na farko ya ce a raba tsakanin waɗanda yake ma'abucin haramci da muharramarsa duk wanda aka san wadda yake aure da ita muharramarsa ce to a raba tsakaninsu kamar yadda umar allah ya kara masa yadda su ma 'yan mushan ya musu sharaɗin cewa kar wanda ya bayyana wato shine salib kinshi kurwa kinshi daga cikin sharaɗin kenan a karɓi jizya in an karɓi jizya to ba maganar haka bayyana kurwakinka sai dai ka ɓoye kayanka a cikin gida amma ka fito hili ka bayyana ta to shine a nan umar a cikin takardar ya rubuta musu ya aika musu cewa farri ko baina kulli zima haramin minal majusi ku raba tsakanin dukkan wani ma'abucin haramci da yake aure da muharramarsa minal majusi wato daga cikin su maguzawa ku raba tsakaninsu wanda akwai ziyada a cikin hadisin hallo umar allah ya kara masa yadda yake cewa da su ya ce kuma ku kashe dukkan wani ɗan dabo duk wani ɗan dabo idan kuka same shi ku kashe shi shi an gane ku shine ya ce wa kutulu kulla sahirin dukkan wani ɗan dabo idan kun haɗu da shi ku kashe shi shine bajala yake cewa sai da muka kashe 'yan dabo uku a wannan lokaci wanda tare da cewa mas'ala ta kashe ɗan dabo mas'ala ce kilafiya wasu suna ganin jinin ɗan dabo ya halatta kamar yadda umar allah ikara masa yadda ya tafi akan haka haka diyar shaharsa da wasu daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin duk wani ɗan dabo masihirci idan aka cafke shi ba tare da ya tuba ba to jinin shi ya halatta to shi na nan umar sai ya ce walam ya kunu umaru aka zaljizyata min almajus umar Allah ya kara masa yadda bai zamanto ba ya karbi jizya karo daga gun majusawa maguzawa hatta shahida abdurrahman ibn au sai da abdurrahman dan au Allah ya kara masa yadda ya shaida ya tabbatar masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha min majusi hajar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya karbi jizya daga wato sune maguzawa na hajar an gane ko hajar gari ne wani yanki ne sai da ya tabbatar masa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi jizya daga gun maguzawa waɗanda suke na hajar sannan Umar Allah ya kara masa yadda daga wannan lokaci yake karbar jizya daga gun maguzawa amma a farko umar baya karbar jizya daga gunsu iya wanda umar yake karba su ne ahalul kitabi yahudawa da yan mushan kamar yadda nasi na alkur'ani ya tabbatar don haka wannan sunna ce wadda ta tabbatar da cewa hatta da maguzawa akan karbi jizya daga gunsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba wanda wannan yana nuna mana yadda magabatan kwarai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa gaban kansu game da wani al'amari sai suna da tabbaci in ma alkur'ani ko sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda shi Umar ya wadatu baya karba daga gun wasu arna in ba waɗannan wanda nassi na alkur'ani ya tabbatar sai da aka tabbatar masa cewa hatta da maguzawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi jizya daga gunsu sannan umar ya ci gaba da karba sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu ko mu ce na uku a ƙarƙashin baban hadisin hadisi na biyu dai a ƙarƙashin baban hadisin urwa ibn zubair shi kuma daga almisuwar ibn makrama Allah ya kara masa yadda yake ba shi labarin cewa Amr ibn Auf al-Ansari wanda shi Amr ibn Auf wato halif ne na Banu Amir ibn Du'ai akwai kawance tsakanin shi da wannan kabila an gane ku kabila Banu Amir ibn Du'ai wa kana shahida Badr shi Amr ibn Auf al-Ansari ya halarci yakin Badr shine yake ba almisuwar ibn makrama labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha aba ubaidah ibn al-jarrah ila al-bahrain ya'ti bi jizyatiha wato wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika abu ubaida ibn al-jarrah wato zuwa kasar bahrain domin ya zo da kudin karansu bahrain ƙasa ce ta musamman a wancan lokaci har yau sunanta bai canza ba a gane ko yanki ne wanda yake na musamman ƙasa ce ta musamman a yau mai suna albaharai manzo Allah ya aika Abu Ubaida da sunan cewa ya je ya karbo kudin karansu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa salaha ahad al-bahrain a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa wato yayi sulhu da su mutanen Bahrain cewa za a bar su akan addinin su amma su ringa ba da jizya ga daula ta musulmi suka yarda suka amince shine yace wa ammara alaihim al'ala ibn al-hadrami wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shugabantar da al'ala ibn al-hadrami wato akan su shine matsayin shugaba a wannan kasa ta Bahrain faqadima abu ubaida bi malin min al-bahrain abu ubaida Allah ya kara masa yadda ya tafi sai gashi ya dawo da dukiya ta karo wato daga kasar bahrain ya zo da ita birnin madina gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya kasance ne a shekara ta tara amul wufud fasami atila ansaru bi kudumi abi ubaida mutanen madina sai suka ji labarin cewa ai abu ubaida ya dawo suka samu labarin ya dawo daga wannan aiki da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya masa فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم su mutanen madina wato sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ca a lokacin sallar asuba wanda wannan yana nuna mana ba su cika taruwa taro na musamman a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai domin wani lamari idan ya faru wanda su kabilun da suke madina kowace yanki unguwa akwai masallacinsu can suke haduwa suke sallah to amma da suka ji labarin ga abu ubaida ya zo daga aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa zuwa bahrai ya zo da dukiya jama'a sai suka zo suka taru su mutanen madina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haduwa tasu a lokacin sallar asuba wanda abin da ya tara su in ma domin sun san suna da haƙƙi a cikin ita wannan dukiya an gane domin dukiya ce ta baitul mali ko kuma tuntuni kafin zawar dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yiwuwar cewa ya musu alkawari cewa in dukiyar ta zo za a ba su wani abu kamar yadda ma Jabir ibn Abdullah alkawalin cewa in dukiya ta bahrain ta zo manzan Allah ya ce zan baka kaza zan maka kaza zan maka kaza zan baka kaza to ba kamar misali wani kwaɗayi ba ne a a kasancewar abin da kake da haƙƙi a kan shi don kaje wannan ba laifi ba ne ba to shi yasa suka taru a lokacin sallar asuba da suka ji labarin abu ubaida wato wato ya ya iso falamma salla bihimul fajra lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar asuba da su in sarafa manzon Allah sai ya juya zai koma gidansa fata'arradu lahu sai suka bujiro masa an gane suka masa dan jirwaye da kaman wanka ma'ana dai su dai basu bude baki ba cewa yaya ake ciki amma isharar manzan Allah ya fahimci mi suke ne shi ne ce fata an rabu da hu suka ɗan yi masa jirwaye da kaman wanka wanda wannan ba laifi ba ne ba abin da kake da haƙƙi a cikin shi na ka tambaya ko kuma ka tambayi ka nema abun wanda yake shugaba domin shugaban ya ɗauka ya baka daga dukiya ce wadda kake da haƙƙi a cikin ta dukiya ta baitul mali ba daga aljihun shi bane ya dauka ya baka shine anan yace fa ta'arradu lahu suka dan yi masa jirwaye da kaman wanka an gane aka ce at-ta'arrud shine jirwaye da kaman wanka kamar yadda can ubangiji ta'ala yace wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidbatin nisa'i فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi mulmushi lokacin da ya gansu sun dan yi masa jirwaye da kaman wanka sun taru a masallaci wanda wannan yana nuna mana kyawun hali da ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga maimakon in kai ne ɗaure huska za ka yi to manzon Allah sai ya musu mulmushi wa qala sai manzon Allah ya ce azunnukum qad sami'tum anna aba ubaidata qad ja'a bi shay'in manzon Allah ya ce ina zaton ku kun samu labarin cewa abu ubaida ya zo da dan wani abu na dukiya Alu ajal ya Rasulallah suka ce kwarai ya manzan Allah wanda shi lafazin ajal ma'anarsa shine na'am illa kasancewar ita ajal ka zo da ita domin gasgata wani labari da aka faɗa maka ya fi dacewa ita kuma na'am ka zo da ita akan wata tambaya da aka maka wani shin abu kaza haka ne sai ka ce na'am ko kuma in kuma labari ne aka baka kana so ka gasgata labarin sai ka ce ajal to tare da cewa kowanne yana zama abun kowanne shine anan suka ce ajal tunda anan istifham ne manzon Allah ya musu yace azunnukum ina zatan ku ina zatan qad sami'tum anna aba ubaidata qad ja'a bi shay'in ya ce ina zaton ku kun samu labarin nan labari ne manzan Allah yake ba su ba istifham ba ya ce ina zaton ku kun samu labarin cewa abu ubaida tabbas ya zo da dan wani abu wanda yake na dukiya qalu ajal ya rasulullah suka ce kwarai haka ne ya manzan Allah tabbas mun samu labari kaga taron da ya gani kenan akwai walakin akwai wani sababi domin ba taro ba ne ba ba taruwa ba ce wadda aka saba yin ta yau da gobe ƙwala sai manzan Allah ya ce da su fa abshiru ku riƙe albishir wa amilu ma ya surukun ku yi gurin abin da zai faranta muku rai fa wallahi manzan Allah ya ce rantsuwa nake da ubangiji na lalfaƙara aksha alaikum azan Allah ya ce ba talauci ba nake jiye muku tsoro ba na ji muku tsoron talauci walakin aksha alaikum an tubsada alaikum duniya manzan Allah ya ce iya abinda nake ji muku tsoro shine shimfiɗa muku duniya arziki ya zamanto ta ko ina wadata ta bullo kama husidat alaman kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa duniya ga waɗanda ke gabaninku na al'ummu Allah ya buɗa musu duwar kofofi waɗanda suke na arziki na wadata fatana fasuha wato ku ringa hamayya kuna cin juna attanafus shine hamayya a ringa shayayya da juna ana faɗa da juna kamata na fasuha kamar yadda su waɗanda suke gabaninku suka ringa hamayya da duniya suka ringa ciyayayya suna yakar junansu wato hulikakum wato ita wannan dukiya ta hallakar da ku kama ahalakathum kamar yadda ta hallakar da su waɗanda ke gabanu maza Allah ya ce iya abin da nake ji muku tsoro kamar yadda in ka ɗauki galibin dukkan wata jayayya da duk wata hamayya da ake yin ta a yau galibi ana yin ta ne kawai saboda dukiya in ka samu hamayya goma tara kawai saboda wani al'amari ne na dukiya da duk wata takara da ake yanzu Allah ya ce ba talauci ba nake ji muku tsoro a iya abin da nake ji muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda ke gabanin ku ringa hamayya kuna cin juna kuna jayayya da juna kamar yadda su waɗanda suke gabaninku suka ringa hamayya da juna duniyar ta hallakar da ku kamar yadda ta hallakar da su manzon Allah ya ce iya abin da nake ji muku tsoro an gane amma maganar talauci an wuce kuncin da ake ciki a da to wannan an riga an wuce wanda ka ɗauka fa wani sahabi yake cewa ba mu fara ƙoshi da abinci sai da aka yakin khaibar shekara ta bakwai ke koshi da abinci ba wanda kuma ka ɗauka rayuwar da sahabbai suka yi ba kowa bai ke da zane biyu na ya ɗaura ɗaiɗe kuma ya ajiye a gida a shahid na cewa ba a fa'aba ubaidata bin al-jarra ila al-bahrain ya'ti bi jizyatiha manzon Allah ya aika Abu Ubaida zuwa Bahrain domin ya zo da kudin karansu yana wannan hadisi yana tabbatar mana jizya tana daga cikin abin da Allah ya shar'anta da nasi na alkur'ani haka kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su mutanen Bahrain manzon Allah ya dora musu jizya kuma ya shugabantar da al'ala ibn al-hadrami shine kenan matsayin gwamna a can shine yake tattara jizyar shine matsayin shugaba ya aiko ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na uku a baban wato hadisin sa'id ibn ubaidillah saqafi wato yake fada cewa bakar ibn abdullahi al-musani da ziyad ibn jubair su suka ba shi labari suka daga jubair ibn hayya jubair ibn hayya yake cewa ba a ta umarun nasa fi abna ila amsar wato umar allah ikara masa yadda wato ya aika wato jama'a su ne mayakansa fi abna ila amsar cikin dukkan wato wasu birane dukkan wasu manya-manyan garuruwa umar allah ikara masa yadda ya hada wato rundunarsa na yaƙi ya ringa aika sahabbai cewa su je su yaƙi wuri kaza ku je ku yaƙi wuri kaza shine ya ce ba a sa umarun nasa fi afina ila amsar lafazin afina jam'i ne na wato fina alfina kenan ana nihi gari kenan na dukkan birane dukkan wasu yanki umar allah ya kara masa yadda ya ringa aika sojojinsa da sunan cewa su je su yaƙe su yuqatiluna al-mushrikina wato domin su yaki mushrikai wasu an tura su bangare kaza wasu an tura su bangare kaza wasu an tura su haka Umar Allah ya kara masa yadda lokacin yana kalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ni za a yi fa aslama al-hurmuzan sai aka samu wani arne sai musulunta shine hurmuzan wanda shi hurmuzan yana daga cikin waɗanda suke wato na hannun dama na sarkin wanda wannan sarkin wannan paris daula ta paris an gane ko yana daga cikin waɗanda suke makusanta a wannan yanki domin masani ne game da yanayin wannan yanki shi hurmuzan shi ne ya ce fa aslama hurmuzan wato hurmuzan sai ya musulunta lokacin da shi hurmuzan ya musulunta sai yake fada ya fada ga umar ya ce masa inni mustashiru ka fi magazi ya hazihi wanda lokacin da abu musa al'ashari shine ya cafke shi an gane ku ya cafke shi saboda shi na hannun damar kaisar ne wannan ba kaisar ba kisra sarkin farisa babba ne a cikin wannan fadar to lokacin da abu musa al'ashari ya cauke shi sai ya hada shi da anas dan malik ya kawo shi nan birnin madina gun umar anas ya zo da shi sai ya musulunta to da ya musulunta sai yake fada ga umar sai ya ce masa inni mustashiru ka fi magazi ya habi ya ce ni ina mai baka shawara fi magaziya hazihi game da wannan yaƙi nawa ma'ana wannan yaƙe-yaƙe da ake ina baka shawara yake faɗa ma umar an gane ma'ana ina son in zamanto mai baka shawara fi magaziya hazihi game da wannan yaƙi da ake ƙala na'am umar sai ce kwarai ba laifi ba ni shawara sai ya ce masaluha wa masalu man fiha minan nasi min aduwil muslimina ya ce misalin wannan yaƙi wa matsaluman fiha da misalin waɗanda suke cikin wannan yaƙi ga dangadan minan nasi na jama'a min aduwil muslimina game da makiya na musulmi ya ce matsalu ɗa'irin lahu ra'asun walahu janahani walahu rijilani ya ce misalin tsuntsu ne wanda yana da kai da fuffukensa biyu kuma da kafafuwansa kenan tsuntsu lafiyayye ga kai ga fuka-fukai kuma ga kafafuwa yana buga misalin kenan jama'a ta musulmi a wannan yaƙi da suke da kuma waɗannan an gane ko makiyansu kenan waɗannan kafirai wanda ko ina kudu da arewa gabas da yamma ga suna shine sai ya ce fa'in kusira ahadul janahaini tsuntsu idan aka karya masa ɗayan fuka-fukansa na habakir jilani bi janahin warras wannan kawaguwa na shi kaga ai za su zabura da fuffuke ɗaya kuma da kanshi idan aka karya masa ɗayan fuffuke kaga yana nan da ɗayan fuffukensa lafiyayye kuma ga kansa kuma ga kawahuwan shi kenan da wannan kawahuwa zai zabura da fuffukensa ɗaya da kanshi sai ya ce fa in kusirar janahu la'akar idan aka karya ɗayan fuffuken na habakin rijilani wa ra'as kaga kafafuwa da kai za su zabura zai yi tafiya ne ko da an karya fuka-fukan gaba ɗaya guda biyu tashi ne dai ba yayi ba sai ya ce wa in shudikar ra'asu idan ku aka kwankwasa kan kaga zahabatin rijilani wal janahani war ra's da kawahuwan da fukafukan da kan gabaɗe sun tafi sun hallaka misali yanzu tsuntsu in ka karya fuffuke ɗaya ka kyale shi ai yana da fuffuke ɗaya lafiyayye kuma ga kan shi yana nan ga kawahuwa suna nan idan ka karya ɗayan fuffuken kenan ya zamanto gaba ɗayan fuffuken biyu an karya su kenan wannan kawahuwa kaga zai zabura da su da kanshi to amma in a farko aka kwankwasa kan shin akwai wani abu da zai rage na fuffuke da kawawa kinan gaba ɗaya an ƙare da shi shi ne cewa in shudikan ra'asu a farko idan aka kwankwasa kan tsuntsun zahabatin rijilanu ya ce kafafuwan sun halaka wal janahani da su fuka-fukan ya ce wa ra'asu da kan gaba ɗaya ya ce to abinda nake so ka sani ranka ya daɗe umar ya ce farra'asu kisra kisra wato shine kan gane shine matsayin kan tsuntsun saboda duk wannan yanki babu wani sarki wanda yake da ƙarfin mulki yake da tsananin yaƙi da makamai da runduna sama da shi kisra ya ce to shi kisra shine kan tsuntsun ya ce wani janahu kaisar wato kaisar sarkin rum shine fuffiken ɗaya wani janahu la'akar ɗayan fuffiken faris ya ce shine sarkin faris wanda ana nihi faris a wannan lokaci kenan abin da ya shafi wannan yanki na sihin da cana da sauran wannan yanki dai gaba ɗaya wannan yanki na asiya an gane ko wanda shi ne yake mulkin waɗannan yankin wannan kenan su wannan a matsayin ɗayan fuffuken suke shi kaisar sarki rum shi ne matsayin fuffuken guda amma shi kisra shi shi ne matsayin kan tsuntsun kenan wanda dukkan su wannan ya fi su ƙarfin mulki a wannan lokaci shi ne sai yake faɗa masa sai ya ce sai ya ce da umar famuril musulmi na falyan firu ila kisra ka umarci musulmi su fita su je su yaƙi kisra ka umarce su cewa su fita su je su yaƙi kisra wanda a lokacin nan umar allah ya kara masa yadda ya karɓi wannan shawara ya rubuta takarda ya aika ma abu musa ash'ari cewa maza ya fita da mutanen basra ya aika ma Huzaifa ibn Yaman cewa ya fita da mutanen Kufa da sauransu gaba daya Umar ya ringa aikawa ya ce duka su fita da sojojinsu za a je a yaki Kisra saboda shi shine matsayin kai in aka kare da shi kenan an kare da wannan tsuntsu gaba daya kenan duk sauran wannan kafirai kawai an rige daman tuntuna an share hanya kenan gaba daya an kare da su shine yace famuril muslimina kas umarci musulmi falyan firu ila kisra su fita zuwa yakar kisra gaba daya وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن هيا بكر da Ziyad gaba ɗayansu sun faɗa sun rawaito daga Jubair ibn Hayya qala sai yake cewa fa na Umar Umar Allah ya kara masa yadda sai ya kwadaitar da mu ya nemi cewa gaba ɗaya mu fita ya kiraye mu cewa mu fito fagen daga shine ma'anar annadi kira kenan a kiraye ka zuwa wani abu wanda ake kwadaitar da kai cewa a zaburar da kai ka fito shi yasa aiki na nafila ake kiran shi annadu an gane ko mandu kenan abun kwadaitarwa wanda ake kiran ka zuwa aikata shi an kwadaitar da kai abin da zaka samu a karkashin shi shine yace fanadaba na Umar Umar Allah ya kara masa yadda sai ya kiraye mu cewa duk mu fito wasta amala alaina nu'man ibn muqarrin umar Allah ya kara masa yadda wato sai ya shugabantar da annu'man ibn muqarrin akan mu wanda nu'man ibn muqarrin shine aka shugabantar da shi wanda dukkan waɗannan rundunoni umar ya sanya su a ƙarƙashin jagorancin shi wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya Nu'man cikin musannaf na Ibn Abi Shayba Umar Allah ya kara masa yadda ya shigo cikin masallaci sai ga Nu'man Ibn Muqarrin yana sallah Umar sai ya zauna yana jiran ya gama lokacin da Nu'man Ibn Muqarrin ya gama sallah Umar sai ya ce masa inni musta'amiluka ni zan shugabantar da kai zan nada ka in baka wani matsayi shi annu'man ibn muqarrin sai ya ce amma shabiyan fala in za ka sanya ni a matsayin mai karɓo dukiya to ba zan karɓa ba wannan matsayi ba zan karɓa ba sai ya ce lakin baziyar sai dai in za ka naɗa ni ne a matsayin wani mayaki ya ce to zan iya karɓa amma a matsayin ka damƙa min lamarin dukiya ni zan ringa zuwa ina karɓowa ya ce a umar sai ya ce masa fa in naka gazi lalle kai ko mayaki ne an naɗa ka a lokacin nan ya fita tare da manya-manyan sahabbai irin su azubair ibn al-awwam su huzaifa su ibn umar da sauransu da shi ne a nan ya ce wasta amala alaina annu'uman ibn muqarrin umar sai ya aiwatar da annu'uman ibn muqarrin akan mu cewa shine jagora gaba ɗaya na waɗannan rundunoni hatta idza kunna bi arjil adu lokacin da muka kasance a ƙasar makiya abokan gaba shine can wannan nahawanat wa kharaja alaina amilu kisra fi arba'ina alfan wato wani gwanto na sarkin kisir na kisra shine sarkin farisa sai ya fito gare mu a cikin soja dubu arba'in amil ne daga cikin ummalikin shi wai wani dagaci ne kadai abin da yake karkashin shi da ya fito soji dubu arba'in ya zo ya fito ya tsaya a gun da sojin shi dubu arba'in faƙamar tarjumanu sai wani mai fassara tsakanin yare shine an tamfara shi sai ya tashi ya tsaya tsakaninmu da su saboda su yaren su farisanci ne mu kuma larabci ne faƙala sai shi wannan amil din na kisra sai ya ce li yukallimani rajulun minkum wani mutum daga cikin ku ya tattauna da ni a samu wani daga cikin ku ya tattauna da ni shi wancan gwantan na sarkin kisra ya nemi cewa a samu wani daga cikin runduna ta musulmi ya tattauna da shi faqala al-mugira al-mugira ibnu shu'ba Allah ya kara masa yadda sai ya ce da shi sal amma shi ita tambayi duk abin da kake so za a baka amsa ƙala sai shi wannan amir ɗin sai ya ce ma antum daga cin sai ya ce ku suwa ne ne ya sa aka tambaya mashi su ku suwa ne ne ƙala sai al-mugira ya ce na hannu unasu min al-arabi mu wasu jama'a ne wasu mutane ne daga cikin larabawa ƙabila ta larabawa kunna fi shaka'in shadidin mun kasance a cikin wata tsiya wadda take mai tsanani wa bala'in shadidin da bala'i wanda yake mai tsanani na masul jilda wannawa ya ce fata muke tsotsa don ka ji wani ɗan galmi-galmi a bakinka wannawa da kwaikwayon da biyu minal ju'i saboda ya maka magani yunwa kaga in ka sa fata kana tsotsa miyau yana zuwa cikinka yana taruwa yana ɗan rage maka raɗaɗin yunwa da kuma kwaikwayo shine abin da ya shafi kamar misali irin ɗan kwala da sauransu shine ya ce wannawa wato da kwaikwayo minal ju'i saboda tsananin yunwa wannan yana bayani a cikin yanayi da suke ciki na kunci na bala'i da musiba wannan lubasul wabara wa sha'ara ya ce izga ita muke sanya shine tufafinmu idan aka ce alwabar shine irin gashi na rakumi izga kenan wa sha'ara da gashi na dabobi su ne muke sawa a jikinmu wani abudu shajara wal hajara itace da duwatsu su muke bauta ma wa baina na hannu kazalika yayin da muna cikin irin wannan hali iz ba a sarabbul samawati wa rabbul ardina ta'ala zikiruhu wa jallat azumatuhu ilaina nabiyyan min anfusina muna cikin wannan yanayi na kunci da bala'i da musiba da bautar wani ba Allah ba ya ce sai Allah he Ubangijin sammai da ƙasai wanda ambatansa ya ɗaukaka girman shi ya ɗaukaka sai ya turo mana wani annabi daga cikinmu jinsinmu kuma ƙabilarmu na arifu abahu wa ummahu wanda mun san mahaifinsa mun san mahaifiyarsa ba wani bako ba ne sananne ne a cikin fa amara na nabiyu na rasulu rabbina an nuqatilakum annabin mu manzon ubangijin mu sai ya umarce mu cewa mu yaƙe ku hatta ta abudullaha wahdahu sai an kai lokacin da kuke kadaita Allah da bauta sai kun bauta ma Allah shi kadai matukar ba ku kadaita Allah da bauta ba za mu daina yaƙar ku ba auto abdul jizya ko kuma ku bada jizya in kun yarda za ku bada jizya sai mu bar ku akan addini wa akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam ar risalati rabbina kuma annabin mu ya ba mu labari game da sakon ubangijin mu annahu man qutila minna duk wanda aka kashe daga cikin mu sara ila da jannati fi na'imin lam yura mislu haqaqu zai zamanto zuwa aljanna cikin wata ni'ima ni'imar da ba a taba ganin irinta ba wa man baqiya minna duk wanda kuma ya wanzu daga cikin mu ba a kashe shi ba to malaka riqabakum zai mallaki wuyayen ku an gane ku ya ba mu albishir duk ta kai ta kawo sai mun mallake ku faqala an-nu'man an-nu'man ibn muqarrin sai yake fada ya ce ma ga wannan ya faɗa ga wannan amirkin ya ce rubba ma a shahada kallahu mislaha ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba yau ba ba so ɗaya ba so biyu ba so da yawa Allah ya nuna maka kwatancin wannan lamari tare da annabi sallallahu alaihi wasallama irin jama'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karya ya ci su da yaki ya galaba a kansu ai so da yawa ka gani amma falam yunaddimka bai sanya ka nadama wala mai kuzika kuma bai kaskanta ka ba ka miƙa wuya walakin ni shahidul qitala ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annoma ne yake cewa na halarci yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yuqatil fi awwalin nahari in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara yaƙi a farkon yini da hantsi tun da sassafe in bai fara yaƙi ba intazara hatta tahubbal arwahu manzon Allah yakan dan saurara har sai iska ta yamma wato ta dan fara bugawa kenan azhar ta yi iska wannan iska mai sanyi ta dan fara bugawa domin mayaka su dan samu nishadi shine yace wa tahdura salawatu salloli lokacin su yazo kenan azhar da al'asr in bai fara yaki a farkon safiya to manzon Allah yakan jinkirta sai marici yayi sannan manzon Allah ya fara yaki kamar yadda ya gabata wannan yana daga cikin ladabi wanda yake na yaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu wanda tsakiyar rana a ce za a yi yaki to akwai tsanani akwai rashin nishadi ga mayaka shi yasa in bai fara da sassafe to yakan bari sai in wato rana ta karkata kenan iska ta dan fara bugawa domin mayaka su samu nishadi a wannan lokaci manzon Allah sai ya kai dauki to a takaice dai anan me ya faɗa shine yake cewa auto abdul jizya ko kuma ku ba da jizya kenan wannan yana tabbatar mana karɓar jizya ga duk arnan da suka ce ba za su musulunta ba amma za sun yarda sun amince a bar su akan addinin su za su ba da jizya kamar yadda anan shi wato annoman ibn mukarrin yake fada kaga su wannan kisra majusawa ne majusawa ne kenan kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama a can ya karba kamar yadda abdurrahman ibn auf ya bada labari shine anan yake fada musu nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك